sun yi hakan ne imtisalan liwasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam domin kokarin riko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala jabir bin sulaimin jabir dan sulaim Allah ya kare da a gare shi ya ce ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na je wurin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi fakultu sai na ce da shi ya rasulallahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni min ahlil badiyati lallai ni ina daga cikin mutanen ƙauye 'yan karkara ba 'yan birni ba wa fiya jafa'uhum kuma a tare da ni akwai wauta irin na mutanen ƙauye ba ƙauye faɗa ma wannan kam ai sai hakuri ko ba haka bane wani ya auro amarya malam yana murna ya je kasuwa ya maza ya dawo gida ya ci girki yana zuwa ya ga da TV da rediyo da komai a tsakar gida an ɗora wani kan wani me ya faru duk ta gama na da kasan zani tace wallahi na ga kura ne din na wanke su ta kada omo malam duk ta wanke TV ta an tiya mai ruwa ta sa shara ne ya hoshe mashin ɗin shi irin Vespa ɗin ne kun san Vespa ko? Vespa mai ɗan kwarmin na a gaba. Allah sarki ba Allah ya ban sha'awa sai ce mata to miƙo min miƙo tibin sai rinka jera su a ciki kawai ya san gane ya wuce da su wurin mai gyara tun kafin abin ke nisa karfi tsatsa a je ai blowing ta ce cewa kuma za ka fita da shi ce akwai wani wankin da ya kawata ƙara musu ke dai ina zuwa to ya za ka yi Allah ita tana ga te kokari kuma za a kwashe kaya fita da su bayar Allah yar garin mu ce kila kar wani ya ce na haida su yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ni fa ina da sauran wauta irin na mutanen kauye fa ausini dan Allah ka ban wani umarni mai karfi wanda zai amfane ni qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la tasubbanna ahadan karka zagi kowa wato ya nuna yan kauye suka fara ashar ba su jin bari kun gane ko wallahi wani ya kantara ma zagi sai ka ji kaman sama za ta rikito yace to karka zagi kowa qala wannan sahabi Jabir bin Sulaimin yace fama sababtu ba'dahu ahadan Allahu akbar kun ji imani yace tunda naji hadisin nan ban ƙara zagin kowa ba bayan wannan magana wala shatan kai ba fa mutum ba ko tunkiya dabba wannan ba te mun wani laifi da ya bakanta min rai na zage ta wala ba'iran haka nan raƙumi in hauye tusu ko ya mun matsala ban ƙara zage kowa ba sai na zauna lafiya rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito to anan mun fahimci haza kirare kiyaye harshe ko annabi sallallahu alaihi hadisi imamu ahmad ya ce ba abin da ke kai mafiya yawan mutane gidan wuta sai harshen su harshe ba abin da ke kifa mutum in ka ga wani a ran alkiyama an kifa shi akan fuska fuskan na ƙasa ƙafafuwan na sama ana jan ƙafan bakin na ƙasa to wannan mutumin harshen shi ne ya ja masa haka za a je a kifa shi a wuta kuma Allah ka tsare mu gaban mu ta goma sha hudu ko in iyaduhum lil awamir jawuwansu zuwa ga umurni umurce umurce da ake ba su sahabbai suna da wannan ɗabi'ar da mu ma ake so mai koyi da ita da Allah ya ce abi kawai ka tafi wan qadu li awamirin nabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sun jawu sun karkata zuwa ga umurce umurcen da Allah sallallahu alaihi wasallam rinka ba su fi harakatihim a cikin abin da ya shafi motsin su na kai kawo wa sakanatihim da shirun su ma'ana abu na kuduri ko na aiki na gabbai duka sun bi wannan ita ce asalin kowa ya bi din malaki ga karamin misali fi yaumi khaybara a ranar yakin khaybar aban nabi sallallahu alaihi wasallam rayata li ali radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kyautan tuta ga sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi wa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina ali imshi tashi ka tafi wala taltafit karka juyo kun ga abin da yake masa nufi kai sauri ne kun fahimta tashi ka tafi kai sauri kar ka tsaya ka ɓata lokaci kamar haka misali amma kun ga a zahiri ya ce mai mai karka juyo ko hatta yaftaha Allahu alai har sai Allah yayi buɗi a gare ka kaci nasara a wannan yakin to dan Allah bari ku ji wani abu ban sha'awa na imani fasara aliyun shay'an sai na aliyu da ya tashi sai ya tafiya kaɗan kamar yi a nan aka ba shi umarnin da ya tashi har ya fita gaban masallacin nan sai wani tunani ya zo mishi kun gane ko sun mawakafa sai aka ga ya tsaya cak da tafiya fasarafa sai ya ɗaga sauti ce ma'anar fasarafa ai li bu'dihi ya daga sautin nan ne saboda nisan shi ya san ba kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba dan inda gaban shi yake ba zai daga mai sauti ba in ya daga muryar shi gaba da a gaban muryar Annabi sallallahu alaihi wasallam me zai faru aikin shi zai lalace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون to sai ya tsaya fasaraka sai ya daga murya malai ce saboda nisansa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam walam yaltafit kuma da ya daga muryan bai juyo ba saboda ne aka ce mai lakaltar kakka juyo sai bai juyo ba me ya hana shi juyowa imtitalan liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin ruko da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yana tsayan nan ne dai aka ji ya daga murya ya ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ce je yake su bane yace alama za uqatilun nas akan me zan yaki mutane ga yamun kawai in yi gaba dama kar in sauka daga kan tsarin da ka dora ni ne nake son ji karin bayani rawahu muslim imam muslim ya ruwaito to kun ga wannan abin sai ya ja mai shiga mai daraja ta biyar a musulunci duk dinkin dako musulunci da darajar sa shine na biyar in ka annabi sallallahu alaihi wasallam dama shine gaba daya ko sayyidina abubakar uthman abubakar umar uthman kuma ali ba wanda ya kai shi daraja shine mai aji ta hudu a musulunci to daga cikin abin da ya bashi wannan matsayin akwai irin wannan biyayya kima sai ki auna ya kike in an ce a juyon kikan ga to ai wallahi ka je office da hijabi ne a ta ma surutu ni dai in na dawo gida ina sa abuna in za ni office kuma nakan sa a jaka in zan yi sallah sai in sa la la la la la ba kila anan ne Allah ke gwada imanin ki da zai yarda da ke ko ya fushi da ki eh kwasai haka Allah yake haka ne الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ayyukum ahsanu amala jarabawa zai sai an koda a aje aljanna ba sai didi ba sada a bayiwa bayayiwa har sai an tace zare daga abawa waye mai gaskiyan imani akan addini waye mai munafurci ganin ido waye kuma mai la ilaha illa wala ilaha illa an gane an gane Allah ya ce mace mu gabanmu ta sha biyar istinabuhum linnawahi daga cikin da'a ga Allah da manzansa wadda kuma za mu koyi samfarinsa a rayuwar sahabbai shine nisancansu daga hani hane-hane da Allah yi a hana kaza an hana shan giya ko sun bari an hana su rantsuwa da wani Allah sun bari haka ne an hana su cin naman jakuna ga su mujiji sun bari kaɗan fa kenan malam kaji saboda imani wani mahaifinsa na kafirci ya zo zai yaki annabi ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abarni ni in yi gaba da gaba da shi saboda kar ma wani ya kashe shi in ji zafin wani ya kashe mun mahaifi kun fahimci wannan Allah ya taimake mu mala ya ce wabta'adu wabta'adu amma nahahum anhu kuma sahabbai sun nisanci duk abin da aka hane su daga gare shi wa in kana firtikabin nahi maslahatun zahiratun li nusratil muslimin wa in kana koda ko ya kasance firtikabin nahayi a yayin da za su aikata wannan abun da aka hana koda a ce idan suka aikata wannan abun wanda aka hana su za a samu maslahatun wani wani riba wata maslaha zahira a sarari da nusratul muslimin wanda za ta taimaki musulmi ta haka ka za musulmai ne za su ci nasara a ba ruwan sahabi inda annabi ya hana ku ne ba ku gane ba ba wani nasara a ciki ina ba ta mun gane shi ne abin da ake nufi wai mai ake so mu gane ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam ali huzaifata radiyallahu anhu yau ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma huzaifata bin al-yaman a ranar yakin ahzab ya ce da shi idhab fa'tini bi khabari al-qaumi ya kai huzaifa tashi ka tafi ka kawo min labarin waɗannan abokan gaban mutanen nan abokan gaban da za mu kwama da su tashi ka ji sanda ya gaya masa wannan ana tsananin sanyi kuma ba a san yawan makiyan ba dandazo ne mana wata riwaya cewa ta yi ma annan sulasalan cewa wa zai je kamun labarin duk sahabin da kazani barde ne yana wurin bai tanka ba saboda hunalika tuliyal mu'minu matsayi ne mai girma annan sulasa ya daga murya har so uku wa zai je shiru sai ce ina huzaifa huzaifa ya ce gani ya rasula ce fito yana fitowa ya ce je ka kawo min labarinsu huzaifa ya ce har da aka ce min je ka kawo labari ya ce na tafi amma raina tsorace ki a tsorace ce amma ɗa'an sai an yi ya ce har na tafiya kaɗan sai ya kira ni ina dawowa ce a nan sulasulun sa ya tsinsa ya buki kirgina ce tafi a kan yardan Allah ya ce wallahi sai na ji na kusa in ji ma na shiga cikin sansaninsu kawai ma annabi ba ƙarya ba kuma wallahi wannan jarabawan har yau tana nan in dai ka yadda da sunnansa ka tsayi jam ka bi za a yi da kai wallahi za a yi da kai za a san maka wani kaso na wannan imani sai dan baka ba hanyar ba amma ai Allah bai canza subhanahu wataala jama'a an gane an gane Allah ya taimake mu to saboda haka Huzaifa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam je ka kawo mun labarin waɗannan mutanen wala tad'arhum kuma kada ka razana su kada ka zaburar da su a kalayya a kaina kun ga da yace mishi ya tafi na ga muku yace ya jikkar sa shin tafiya ko yace to in ka je karkata da fitinar da hankalinsu zai juyo kanmu don in suka gane kana ciki ka tsorata su tun za ta su yi mummunan shiri yadda za su fuskance mu ma'ana ka je cikin hikima ne da dabara ai abin nufi shine la tafza'hum fa ya'rifunak kada ka je ka tsorata su ka tsoratar da su fa ya'rifunak sai su san kana cikin su wa yuqbiluna alaina mu kuma su taso mana ma'ana ka je ka shiga ka fito ba su san ka shiga ka fita cikin su ba kun gane ko wata ruwa ta ce da ya je yana zuwa a duhu ne sai aka ce kai a kunna wuta a tabbatar duka mu ne kuma yana ciki ba wani ya ce kar a kunna wuta za a hangi inda muke sai aka ce to kowa ya bincika na gefen shi ya tabbatar dan uwansa ne to bari ku ji mumini shi yasa muke ga muku yan siyasa su ne balidai sun dauka mu ne ba mu san hanyar ba duk wata dabara da ake kin zagon ƙasa da ita mu da Allah ya hana mu ne wallahi da sai mun muku ita yana zuwa ku zai fa kawai sai daki na gefen ya ce madan kai waye kaga bai jira shi an tabe shi ba ku kalli sanan yakin sai ya bigi na gefen ya ce waye kai ya ce ni ne wani sai ce auto ba da kaga yanzu wanda ka ji ya take ka ya tam kai ka isa ka kai ka bincike shi ba za ka iya ba ina fata kun fahimta za ka yi musu aka zauna lafiya kuma ya zo ya ce yawansu kaza ne yawansu kaza ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce raƙuma nawa suke yanka ce guda kaza ne ce yawansu guda kaza ne manzo Allah shine mathematician din duk duniya da ka faɗi raƙumi nawa suke ci zai gaya maka sojoji nawa kuma ƙarfi kaza zai gama da su Allah ya taimake mu to ko fahimci wata hikima ɗaya ba a sa musulmi ba kakkai da sa kan da defensive side wai kullum kai za a rinka kana kana kare kanka kamar yadda musulmai suka wuzu koma yanzu a ƙasan nan ba haka ake yi ba kai ne za ka tasa mutum ya rinka kare kanshi sai ka samu kai aikin da ya kamata amma kai za a yi ta dimbaba a yi tunanin yadda za a shirya ma tubu da waye a ana ka bacci a tayar muku abu ba haka ake yi ba kowace al'umma tana da hankali tana da masu yi mata tunani a cikinsu amma muka a zuba miki su suna da nasa ke za su ce ba suke ta ba mu wahala Allah ya kyauta ya ce falamma a tahun a yayin da huzaifa ya je gare su ra'a ba sufiyan ku je manta taken shi ne sahabbai suna barin duk wani abu da aka hana su ko da suna ganin wannan abun akwai maslaha da musulmi za su samu ko a wani riba da ake ga musulmi za su samu inda annabi ya ce kar aito ba sa yi lokaci ya ce ya ji ga abu sufiyan ƙariban minhu gashi kusa da shi kuma bai musulunta ba abu sufyan mai musulunta ba ya ce wa kana hina idin ƙa'idar mushrikin kuma a wancan lokacin abu sufyan shi ne ma shugaban mushrikai yasli zaharahu bin nar yana ɗan jingina bayansa da wuta ma'ana yana gasa jikinsa kun suna gaya muku lokacin sanyi ne ai abin nufi shi ne yudfi'uhu min albardi wato yana ɗan ɗumama bayan shi saboda tsananin sanyi ƙala Huzaifa ya ce Allahu akbar ga nama a fili fa da'tu sahman ya ce kawai sai na ciro kibiya na sai na sanya ta fi kabadil ƙausi a tsakiyar baka ya ce kawai sai na zaro kibiya na na sa tsakiyar baka zuwa ɗaya ne ya san ya gama da shi ya hutar da musulmai amma kar ku manta annan sulasa ya ce kakka tsoratar da su kuntuna kuntuna ko ya ce kakka razana su ya ce na ciro na ga kawai bari in hutar bari in faranta ma musulmi rai fa'aratu an armiyahu ya ce ne nufin zan harbe shi da ita fa zakartu ƙaunar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na tuna magana annan sulasun ya ce la ta za'arhum alayya kakka tsoratar da ka zaburar da su a kaina ya ce walau ramaituhu kuma wallahi da na harbi abu sufiyan a nan lokacin lasabtuhu wallahi sai na samu in a zuciyarsa na so in fasa da kibiya zan fasa ta amma tuna don sulasula ce kar a yi sai bai yi ba to tambayan shi ne da bai yin ba ƙarshe musulunci ya ci nasara akan abu sufyan ko bai ci ba ya ci har sai da ya zama surukin annabi har yanzu an faɗe sai mu ce radiyallahu anhu kun gane shi yasa muke cewa kar ai fitina ayi karatu kar ai fitina ayi karatu a tsaya ba wannan aikin da kuke gani ni da ku ba za mu iya gamawa ba ba za mu iya gamawa ba mu je a hankali inda muka tsaya Allah ya kawo su wanda suka fi musu dora ba shi kenan ba eh mu dai fatan mu Allah ya karba abin da muke yi gaban mu ta gaba ita ce ta nawa Allah mai iko ta'atuhum lillahi wa rasulihi nabi'un min imanin rasikh tsantsan biyayyarsu da suke ga Allah da manzansa ya kulkulo ne ya kukkugo ne daga imaninsu wanda ke kafaffe tsayayye واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي irin biyayyen da sahabbai suke ma'anar sulasulan wurin bin umarninsa da hannuwa daga hannunsa an imanin ya faru ne daga wani imani wa yaqinin da wani sakankan cewa rasikhin kafaffe tsayayye imanin rasikhu wanda yake kafaffe kuma tsayayye qala rafi' bin Khadij Rafi dan Khadij radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi yace nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an amrin kana lana nafi'an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hane mu daga wani al'amari wanda muke ganin wannan al'amarin mu yana da amfani a wurin mu wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana amma biyayyanmu ga Allah da manzansa su suka fi amfani a gare mu fiye da abin da aka hana mu ko aka umarce mu ba san ko kun gane ba suna kan shan giya an ce su bari ko ba haka bane ga Huzaifa bai so je cikin makiya an ce ya tafi kun ga hani da umarni sai ya ce to wannan hani da umarnin da muka yi ma Allah da manzansa shi ya fi mana amfani fiye da abin da muka rasa na kuɗin giya da naman jaki da wata dukiya ko lafiya da ake gamin rasa ta wannan biyayyar ya fi mana amfani fiye da wancan abu yanzu kun gane to me yake nufi da ya fi musu amfani shine aljanna ta samu in ku Allah ya baki aljanna da me za ki iya biyan abin nan Allah ya fara ranar kiyama ma inda za a ba su cikin ƙasa da makamancin da za su su fanshi kansu daga azaban Allah ko ba za amsa ba gaba ta sha bakwai nisa'un a ta'anar laha to ga kunan ya ku mata ga mata nan waɗanda sun ma'alla biyayya original biyayya Allah ya sa kuma ku koyi da su mala ce wa nisa'un mu'minatun akwai mata kuma mu'minai malam ba ɗan gaban tiktok ba mata zarata a duniyar imani ba mata zarata a cikin sabon Allah da filike da tsiya da tsiyacewa ba ina matan da suka tsayi akan doron shirya Allah ka yawaita irinsu a cikinmu mala ya ce badarna sun yi gaggawa listijabati ta'atallahi dan su amsa kira zuwa ga Allah hajar ga hajara nan alaiha salam tawakkalat ala rabbiha ta dogara ga ubangijinta wa ta'at zawjaha tema mijinta biyayya ta dogara ga Allah ta san shi ke arziki dan yau bai da shi bai hana gobe Allah zai bashi kudan gwata kudi ba Allah ke badawa in ma Allah bai bashi kudi ba bashi imani mai kika rasa su wasun da kike ganin gidansu ya fi miki ya fi mishi ya fi miki ya fi naki ki je ki ga da shirka ake ci abinci a gida da makamashin jahannama ake rayu bokaye ake diba a biya su a je Senegal a je can a je can ɗigo bokaye a biya da wannan fa wannan kamiya miyan ba gara ki mutu da talauci ba ki je kabari ba ki da amsa Allah ya shirya wa ta'at zawjaha taima mijinta biyayya kar ki ga mijinki talaka ki raina shi ki walakanta shi kuskure ne shi Allah ya ce yana gwada da'anki ne da da'an mijinki in ya cutar da ke ne wannan sai a duba maslaha Allah bai ce a zalunci mace ba kun fahimta ko in yi kuskure ne sai a mai nasiha ya gyara amma bai da shi ne ki tsangwame shi zagi raini da yawan mata an jarabe su da butulci saboda mazajensu ba su da shi ni na ga mutumin da ya fito matarsa ce mai rashin mutunci na ƙarshe da ya fito wata wata dattijuwa ta haife ta ta ce wance ta kira sunanta maman wane ta ce baki da hankali ne baki san mijinki ba ne sai miji ya ce mata mama ta ce ce kyale ta ya ce a lokacin da Allah ya buɗa mun kun ji taimun haka ya ce jarabawa ne ba ni na sa kaina ba Allah ya sa ni sai kwalla ya zubo ya ce kuma ita ba ta yi ta sani wallahi in ciwo haram in kawo ba in ba za ta iya ba ta fita gidan sai juya ya fita to a za'at zauja tema mijinta biyayya ki bi mijinki duk duniya in dai maganan mazajen aure ake kowa mazaje biyu ne a duniya daga mijinki sai sauran duka sauran saura ne in ba mijinki ba shine gaskiyar magana wallahi mijinki faskare ke kawo abinci ke alfahari da mijinki ke alfahari da shi ke gaya ma duniya dan alassaki ai muna da matsala da shi an gaya miki ke wani ke mahaukaciya ce wani gida ne ba matsala gaya min gida auren da bai da damuwa gaya min shi ƙarya kike ba shi na wasu ya fi na wasu dalilin matsalan wasu daban na wasu daban wasu dan addini wasu dan duniya na wasu ya fito an ji na wasu bai fito an ji ba amma bayan da ba matsala gidan annabi aka zauna da matsala ballantana gidanku kaɗan kaɗamiya astaghfirullah ba matsala ba ce wancan ko jarabawa ce ta darasi don mu koya da Allah ya so ba za a yi komai a gidan ba amma kwanan shi 29 gidansa ake ɗaura dutse a ciki saboda rashin abinci annabi ya ɗaura dutse matarsa wata uku ba a dafa abinci ba ba wadda ta taɓa yaji ba wadda ta taɓa mai rashin kunya yanzu kina ba za ki iya wannan rayuwar ba za ki iya ba duk wanda kika gani da shi daga babu ya fara kowaye shi daga babu ya fara kuma wa ya gaya miki kudin miji shine kadai arziki waɗannan ƴaƴan da za su zama nagari gaba kila su zaji tausayin ki kin bar musu mummunan tarbiyya sun walakanta mahaifinsu da zaki je ki gaya ma Allah ran da za a saki a kabari ranan farko ki fara nadama wa ta'at zawjaha tema mijinta biyayya jama'a ku yi mazajen ku biyayya kuma ku sani ku sani ba wanda ke samu abin da yake so ɗari bisa ɗari a duniya ku yi haƙuri ku riƙe mazajen matsalar da za ku iya bi da hikima da lalama a gyara ku bi da hikima da lalama ku gyara wanda bai samu ba ku yi haƙuri Allah zai ba ku abin da ya fi shi kila da lafiya Allah zai musanya miki kila da ɗa nagari Allah zai musanya miki ke duk aji a ƙare a dawo ya an baki aljanna to me asaran ki ba ki da shi amin amin amin jama'a kuna tare da ni dan Allah ku bi ina so ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni na gashi dai annabi ne ke fada ai ba Umar bane ko kala ce su malan dan an ga maza ne ba wannan bane annabi mu ya fada mun bi in yazo inda mazan ne aka ce a taka su za mu taka su ko ba shikenan ba wa sakanat wadiyan kuma ta zauna a wani kwari la zar'a fihi wanda babu tsiro na shuka a ciki wala ma kuma ba ruwan sha kun ga mutuwa kusa kenan walaisa bi makkata yawma idin ahadun kuma ba wani mutum a maka ballantana ya ce make ta wa fi zahiril hal tana tsakiyan wannan hali ne wa fi zahiril hal hali halakun a zahirin abin da ke bayyana ga wanda ya shiga irin wannan yanayi shine halakun laha mutuwa ne gare ta wali waladi hada kuma danta Ibrahim ko Isma'il fa qalat li zawjiha sai ta ce ga mijinta Annabi Ibrahim alaihi salam Allahu alladhi amaraka bi hada Allah ne ya umurce ka da ka kyale mu a nan wurin ka tafi ba ruwa ba mutane ba tsiro ba komai qala na'am sai annabi Ibrahim ya ce kwarai ni ma ba da san raina bane Allah ne ya ce kuma ne masa da'a qala sai ta ce idan la yudayyi la yudayyuna wallahi Allah ba zai taba wulakanta mu ba tafi abin Allah ba zai wulakanta mu sai ga shi ko har an zo a ƙur'ana cewa millata abikum ibrahim ku bi tafarkinsa an ci nasara imamul bukhari ya ruwaito gaba ta goma sha takwas muhabbatihinna lil hijab tsananin soyayyen mata ga hijabi suturta jiki daga tsaraici kar ku manta hadisin imam muslim a siffofin mutane biyu ‘yan wuta ne in ji annan sallallahu ni annabi sallallahu alaihi wasallam ban taɓa ganinsu ba ba za su zo ba sai bayan bani daga cikinsu akwai mutane maza masu riƙe da bulala suna dukan mutane kamar bindin raƙumi daga cikinsu akwai mata sun sa tufafi amma tsirara suke suna tafiya suna yanga suna karairaya suna jan hankali sun tada gashi sun yi fakin ɗinsa a baya kamar tozon rakumi ba za su taɓa shiga aljanna ba ba in kun gansu ku tsine musu idan ma ba ku tsine musu ba mala'iku na tsine musu ba za su taɓa shiga aljanna ba alhali ita aljanna ana jin ƙanshinta daga tafiyan shekara 500 imamu muslim ya ruwaito sai ku je ku duba in ba haka bane umar shehu zariya ya yi ƙarya in ta tabbata gaskiya ne annabi ya faɗa iya ruwa fidda kai ya rage naki ko 'yar shugaban ƙasa kike ko 'yar gwamnace ki ko 'yar minista ne ke ko 'yar malami ne mai hudu ba mai hawa mimbari wannan nagartan baban naki ba zai amfane ki ba sai kin aiki da hadisi yanda Allah ya kama dan annabi nuhu ya danna a wuta ya kama mata annabi nuhu da annabi lut ya ce wa qila dukulan nara ma addakhirin ba zai gagare shi ya dandana miki kudan azaba in kina fidda tsaraici Allah ya sa a tuba a gyara mu'mine suna tsananin son hijabi walamma nazara fardul hijab a yayin da Allah ya saukar da wajibcin sanya hijabi ala sahabiyati ga mata muminai sahabbai mata lam yakun idzaka indahum umashun lil hijabi ya kasance a sanda ayan ta sauka ba su da umashun wato yaji lil hijabi wanda za su ta kansu da shi fabadarna sai aka ga mata suna sauri suna gaggawa ila shaqqi thiyabihinna thiyabil lahunna suna yaga kayan su dake jikin su suna yagan kayan jikin su wa hajabna bihi suna rufa jikin su da shi wa wujuhuhunna da fuskokin su suna yin niqabi da hijabi imtithalan li amrillahi sun yi haka ne kadai saboda riko da umurnin Allah Allahu akbar kuma Allah ya sa ku yi haka قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله قال الدعاء قريتة تشي يرحم الله نساء المهاجرات الأول كي الله كي رحم جماعة مهاجرين فرقو لما أنزل الله لوكشن دا الله يسوك الدوانا آية ليكي تشيوا وليضربن بخمورهن على جيوبهن وما سوكر دا ما يفنس أكن كرجنسو shaqaqna murutahunna sai suka rinka yaga mayafansu wa huwa za'idu min min mene min uzrihinna ko shine wato abin da ya karu na gyautar su da damaran ma'ana za kaman a ce zani in kina da suna da zani ne da ya nake da tsawo da nadi sai ta kwance ranta ta samu inda ta sai ya daure ta sauran sai ta yage shi sai ta rufa kanta da shi kun fahimta ko abin da ya karu na gyautarsu ko ɗamararsu ɗamara shi ne wanda mata suke kun san ɗamara dai ku ɗaure abin nan da shi faktamar na biha sai suka rinka rufe kansu da shi suna hijabi da shi imamul bukhari ya ruwaito gaba ta goma sha tara aklun akmalun nas mafiya kamalan mutane ta'atullahi wa rasulihi taqiqun li shahadatayn biyayya ga Allah da manzansa tabbatar da kalmar shahada ne da muke yi wa kamalin fil ubudiyya kuma cika ne da matsayi a cikin bauta ga Allah fa in taraka sam'aka amrun don haka ya kai musulmi idan wani abu ya kwankwasa jinka ma'ana idan ka ji wani abu an fada fasari to kai gaggawa limtisalihi wurin riko da wannan abu wa anta farihun masrur kana mai farin ciki da murna akan kaji shiriya daga Allah kai riko da ita karka damu bai ibadati rabbika yau gashi kai ma Allah ya zabe ka dan cikikuyanka da kai Allah ya zabe ka cikin masu yi mata sujada yanzu Allah ya baka daman wai kai za ka yi ma Allah sujada da Allah ya so giwaye za su ko ba haka bane in karfi ne sai a sa giwaye da zakuna sai sujada amma kai dan yanda kake Allah ya zabe kai sujada yi sauri kana murna Allah ya zabe ka je kai kar ka tsaya ka bata lokaci an gane ko wa in kana nahyan idan ko abinda aka umurce su hani ne fastanibku ka nisance shi wannan anhu sannan ka nisanta duka ma'anarsa nisanta ne muqinan kuma abin da aka hana kan nan ko ka gane ko ka gane ba ka kudirce a ranka bi dararihi wannan abu yana da cutarwa taliban mardata khaliqi kuma zaka yi haka ne kana mai neman yardan mahaliccinka wa akmalun nasi hayatan wanda yafi kowa kamala a cikin mutane na rayuwa akmaluhum istijabatan shine wanda yafi kowa cikan amsa ma Allah duk wanda da an ce Allah ya ce zai kama Allah ya hana zai bari to yafi kowa daraja wurin Allah wa man fatahu juz'un minha duk ko wani wanda biyayya ga Allah wani bangaren biyayya ya sukuce masa ga Allah fatahu juz'un min alhayati to wani bangare na rayuwarsa ya sukuce masa dan ba amfanin rayuwa an ba bin Allah a ciki wa man lam yastajib lillahi wa man lam yastajib lillahi duk wanda bai amsa ma umarnin Allah ba istajaba li ghairihi to sai kaga yana amsa ma wani Allah mutum bai zo an yi wa'azi da shi ba ga ya ce yana kada gangan siyasa ba lada ba la'ada min al-makhluqina na daga wasu abin halitta dole ka amsa musu wa azallahu kuma ba makawa sai Allah ya kaskantar da mutum gaba na 20 atharu ma'siyatillah mummunan sakamakon da saban Allah ke haifarwa wallahu hazzara min min isyanihi Allah ta'ala yayi gargadi ya tsoratar akan ka a kuskura saba mishi faqala ta yanda ya fada yace falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi lalle waɗanda suke saba ma umarnin Allah su ji tsoro su kiyayi an tusibahum fitna akan wata fitina ta zo ta fada musu aw yusibahum azabun alim ko ta azaba mai radadi qala abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar da yaji wannan aya sai ya ce lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi ni dinnan ba zan taɓa barin wani abin da na san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata shi ba illa amiltuhu face ni ma sai nayi amiltu bihi sai nayi aiki da shi me yasa haka ya sayyidina Abubakar yace inni akhsha lalle ni ina tsananin jin tsoro ne in taraktu shay'an in na bar wani abu min amrihi daga cikin umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam an aziga in zame in halaka Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito gaba ta ƙarshe ta 21 alkaslu anil fa'a Allah ka tsare mu yin kasala wurin bin Allah mutum ya kasa bin Allah wattaraddud fi fi'li ta'ati aw alkasli fi ada'i fi ada'iha yunafi kamal al-imtithal kun ga taraddudi in yi ko kai in yi kai abin nan fa da wuya azumin alhamis din nan to ni dai ko in bari dai sai ko kaza ne taraddudi wurin aikata da'a awil kasli ko lalaci na sallan dare da makamantansu fi ha wurin sauke nauyin biyayya ga Allah to in ka kuskura ka samu ɗayan biyun nan yunafi kamal al-imtithal yana kore maka cikar rukunka da shiryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man qaddama qawlan ala qawli nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gabatar da wata magana akan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakun min al-mustajibin lahu bai zama daga cikin masu amsa masa ba in dai ka ji baka san wani abu na annabi sallallahu alaihi wasallam to baka cikin da suka amsa ma da'awarsa dan haka in an ji alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam rinka fasuhkan fasuhkan fasuhkan ku dauke shi ku kore shi ku kore shi daga wuri na dalilin shine a duniya baka yi riko da sunnan sa ba amin wa fil akhirati kuma a ranar alkiyama kullu ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna aljannata dukkan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zata shiga aljanna illa man aba sai dai wanda yake qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man ya aba wane ne wanda zai ki aljanna kuwa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'ani duk wanda ya mun biyayya dakhala aljanna ya shiga aljanna wa mana asani duk wanda ya saba mun qad faqad aba to wannan shi yake Allah ka tsare mu Imam al-Bukhari ya ruwaito malam yace wal mu'ridu shi wanda ya bada baya baya bin umarnin Allah da manzansa ya tamanna rujua ila dunya in aka je gidan lahira za ka gan shi yana fatan a dawo da shi gidan duniya lita'atillahi ya zo ya ma'alla da'a wa rasulihi da manzansa wa ya waddu kuma zai rinka fata yana so al-iftida'u a bashi fansa ya fanshi kansa bi mala'il ardi da cikin ƙasa a cika ƙasa da dukiya a ce ya bayar a kubuce shi daga azaba ko ba za shi aljanna ba ya yarda wa mitlahu amma ninka ƙasan so biyu a karɓa shi ya yarda a cire shi daga azaba lin najati min al saboda kawai fatan yana so ya kubuta daga azaba Allah ta'ala ya ce wallazina lam yastajibu lahu waɗanda ba su amsa ma'annan sallallahu Alaihi wasallam da'awarsa ba a nan gidan duniya, lau anna lahum ma fil ardi inda a ce a ranar alkiyama za a ba su dukkan abin da muke gani yau a duniya jami'an gaba ɗaya, wa mitlahu ma'ahu a ƙara ninka musu kwatankwacinsa labtadau bihi da sai sun nemi su fanshi kansu a kwace wannan arzikin gaba ɗaya. Nas'alillahu an yaj'alana minal mustajibina lillahi wa lirasuli muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu amsa ma Allah da manzansa kiransu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin tsira da amincin Allah sabbata ga annabinmu muhammad wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina gaba daya abinda muka faɗa daidai Allah ka sa mu tarayya alada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kurakuranmu ya Allah kada ka sa wannan littafi mai masa karatun jarida abinda muka ji Allah ka azurta mu aiki da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sai a je a tattara a tattaro littafai sati mai zuwa ci gaba da karatu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Usman ka ko na mu